الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a 25 ga watan Al-Muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas a kalandar miladiya kuma goma ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida to kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na laraba muna karatu wannan littafi mai taken adduniya zillun za'id duniya wata inuwa ce mai gushewa wani gari ne mai karewa wata rayuwa ce mai saurin tafiya wani yanayi ne mara tabbas wallafar Sheikh Abdulmalik ibn Muhammad ibn Abdulrahman Al-Qasim wani malami daga cikin malamai ko matashin malami ne da'awa a ƙasar Saudiya wanda yana nan da ran shi wannan maɗaba'ar da ke buga waɗannan littafai maɗaba'ar shi ce wanda ya mata suna da Darul Qasim yana buga littafan shi yana ma buga wasu littafan na wasu mutanen kamar yadda sunan littafin ya nuna yana yan hankalinmu ne zuwa ga mu zama a ankare shi yasa ake cewa littafin maudu'in da yake tattaunawa a kai shine maudu'i na riqab abinda zai tausasa zuciyar mutum abinda zai gyara tunanin mutum kuma wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya daidai shafi na ashirin kenan za mu tashi inda ya ce kalal hasanu maganar da hassan ibn abil hassan albasari ya faɗa to malakin bismillahir rahmanir rahim kalal hasanu radiyallahu an ko wannan ba alhassan ba alhassan basari ba kina alhassan ibn ali ibn abi talib inda ya ce radiyallahu anhu Alhassan ibn Ali Allah yarda da shi ya ce, Yabna Adama, ya kai ɗan Adam, mu duka yayan Adamu ne, kullukun min Adam wa Adamu min tura. Ya ce, ya kai ɗan Adam, isa Allah kita ya banu ko ya bani Adama, inna ma hiya ayyamun. Abin fa a kwanaki ɗaya kare. al'amarin fa kwanaki ne, iza maza yau muka yankuso, idan wata rana taka ta tafi to ta rage ka, kenan mu mutane da ke rayuwa a wannan duniyar, yau da kullum dinnan rudewa rana, faduwar ta safiya, yamma, yini, dare, awa ashirin da hudu, wani ɓangare ne namu. duk sadda aka ce yanzu juma'a da magriba kuma gobe asabar da magriba to daga yanzu nan zuwa gobe wani bangaren mu ne zai tafi kamar yadda jiya alhamis da magriba gashi yanzu juma'a da magriba to wani bangaren mu ne ya riga ya tafi wani bangaren mu ne ya riga ya tafi kenan na'urorin nan na zamani suna ƙara gaskata mana haka na abin da ake cewa na'urori suna zuwa da abin da ake ce maka recycling misali yanzu in ka je ka sai waya kana siyan waya tana gudana ne akan wannan ka'ida ta recycling ta ce duk sadda batirinka ya cika ya kare to dubu biyar wayar ka za ta tafi batirin sola akan wannan ka'idar yake wannan ya cika ya kara akwai adadi ko kai ka duba falin ko manuwar za ka ga sun rubuta duk hasken shi duk kyan shi in ya gama wannan recycling din tas zai rike taji batirin waya ne na'urorin zamanin nan kusan dukkan wannan ka'ida suke tafiya to tun kafin nan mu ma a haka aka samu yau da kullum din nan bangare ne na jikinmu rauninmu karfinmu kenan ya ragu kwanakinmu su kare ajali ya matso kaza kaza mutum ya rika kusantar aljanna shi kila ma bai sani ba hutu na matsowa yana korewa ko kuma ya rika kusantar wuta masifa na matsowa yana murna shine za ga yan boko ko marasa wayo wai dai a taro ya ana taya mashi murna shi ya shekara arba'in a yi ta kunkuna a yi abinci a yi waye in ka ce me sunan sai a ce maka kafiri dan kafira ya kusa shiga wuta yana ta shi birna ba ma sai ga an sake yi a yi ta message a yi ta saƙonni wani ma ya kyaututtukan da baka taba tsammani ba a wannan ranar a ranar haihuwa idan ka ce yau ka haife ka sai ce ka yi a August ne ma kai August fa to ana musulunci ba in shi musulmi ne sai ta baban shi bai faɗa mashi ba to ko kana yakin kaman kumba kaman kayanta idan baka damu na addinin ba shi ma tsohon haka ne amma ka ci mutunci ya sani ya ganka da alamun baka da addini ne yake faɗa maka ya ga yace maka jimada ba za ka rike ba sai hada ka da July to wani January ya ga jimin ɗin larabci baka iya ba maka iya na boko ba jima ma kana da je amma ya kamata ka faɗi shekarar ka ta musulunci ko me yato na murna kwanakin ka ke raguwa ajalin ka ke matsowa ƙarfin ka kuma kana taya murna a ai in dai da wanda za a murna kawai da aka haifa shi ma ya kwana ɗaya ce Allah sarki a kwanakin shi saura ba kwana ɗaya ya ci kwana ɗaya kenan to ita ce wannan maganar da Hassan ibn Ali yake faɗi ya kai ɗan adam innama hiya ayyamun rayuwar ka faɗi gaba ɗaya ita duniyar da kake gani da muke rayuwa a cikin ta wallahi kwanaki ne ba su wuce yau da kullum ba idza maza yau muka yankusu duk da rana ɗaya ta wuce daga cikin waɗannan kwanakin naka to zai tauye ka zai rage ka baka da wani kuma tasiri na a zo a gani ya ce wa lahafuna wa lahafuna wa ra'ad duniya wa lahafuna bakin cikin da muke yi shine al-huzun wal asa wa tahassur aw al-makru bakin cikin da muke yi wal lahad da lallaga da muke yi in tahmil alayhi yalhad da Allah ke sifanta kare ko aw tatruku yalhad to lallaga da muke a bayan duniya ga mutum ya gaji ya gaji amma bin da yake a wahalce yake amma bin da yake wallahi bai ma da tabbas kai bai ma san da inda aka nufa ba amma kai ke tafiya a bayan ta kai ke tafiya a bayan ta kai ke tafiya a bayan ta to yace wannan bakin ciki da muke shiga da lallaga da wahala da muke wara a duniya a bayan duniya yace na khafu min al-fakari duka muna yi ne saboda tsoron talauci wa natma'u fi jam'il qutani muna kwaɗayin tattara tarkacen duniya ga annana na huludu au nabqa fiha ila al-abad kamar kai zaka ce zamu dawwama ko zamu wanzu ne a cikin ta har zuwa har abada nakaful fakara muna tsoron talauci wala nakaful hisaba amma ba mu tsoron hisabi talaucin dai ana tsoron shi amma kuma shi hisabin da za a turke mutum min ainak tasabta wa fi ma anfaqata wannan statement din baya tsorata mu tare da cewa mun yadda da wanda ya faɗa yace na khafu ju'a muna jin tsoron yunwa wala na khafu min at-taqri'i wal iqabi amma ba ma jin tsoron kwankwasa wai ba ma so yunwa ta kwankwashe mu ba ma so wani abu na wahala ko wani abu na azaba ya kwankwashe mu ce to mu waɗanne irin mutane ne za ga wani mai hikimar waka wanda mai alwasiyatu a shar'iyya ya kawo waɗannan baitukan annabsu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarkuma fiha la dara lil mar'i ba'da al mawt yaskunuha illa allati kana qabla al mawt yabniha fa in banaha bi khairin saba maskanu wa in banaha bi shar ko wa in banaha bi khairin saba maskanuha وإن بناها بشر خاب بانيها النفس تبكي على الدنيا رينا كوكا تبكين تكي انت على الدنيا وقد علمت الهالي ريا ثني أن السلامة فيها ترك ما فيها موري ورك ديتا kana bude shi zai zo mana da wata magana cikin maganganun magabata da ke nuni sai ake barin duniya tunda dai a cikin ta ake da rijiyar da za a sha ruwa gidan da za a kwanta abun hawan da za a kai tufafin da za yi zirga-zirga kenan tufafin da za a daura matan da za a aura ta aji to kuma an ce abu da za yi sakon da ya ba da hikimar ga yadda to ake a samu mafita to amma abin da yake magana a nan shine kada ya zamana har da haram baka iya tantancewa a karkai haka ka yi ƙoƙari ya zama na ka mai da hankalinka ga halal in kai haka shi kenan ya ce to muna tsoron talauci amma ba ma tsoron hisabi kala yahya ibn mu'az yahya ibn mu'az wanda ake manasba da nisba da arrazi wanda kai sun jingina shi da garin arrazi amma ya nasba da arrazi dan garin rayyu ne nasabar shi ta sha bamban da sunan garin arrayyu kamar a ce arrayyu a ta ce arrazi fakhruddin razi wane ne razi cikin malaman hadisi muna da razi razi cikin malaman tafsiri malaman luga da sauransu to shi ya haya ibn mu'az wani mutum ne mai dankarin zuhudu da taka tsantsan yana da taka tsantsan kwarai da gaske ana mai nisba da arrazi ana mashi alkunya da abu zakariya ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara ɗari biyu da hamsin da takwas bayan rasuwar al-Imam al-Bukhari da shekara biyu saboda mu'asiri ne na al-Imam al-Bukhari sai rayu a tare to shi wannan malami shine yake faɗar wata magana yake cewa rahmatullahi alaihi Allah ya mashi rahama yace miskinun miskinun ne adama talakan ƴaƴan adamu لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة talakan ‘ya'yan Adamu da zai ji tsoron wuta kamar yadda yake jin tsoron talauci, ita duk sai sun shiga da janna, da ba ɗan wuta. Wani magana ce wadda za a yi cewa mujarrabin ce an gwada ne, daga nan tsoron talauci, ina za ka neman na magi. ina za ka je kaza ne ina za ka kaza ne aikin kenan haɗa a tashi in ana wannan harkar ma kuma ka ga wata ɗara ta ma za iya zuwa a a gwama ko a je ta can sama sai ce ba laifi ba ne a nemi abin duniya ta hanyar halal to amma a rika jin tsoron wuta a nema ana jin tsoron Allah ana jin tsoron wuta kenan sai ka ga mutum ya shiga taitayin shi ta wannan maganar za ka same ta cikin al'ihiya yana nufin ihiya ulumuddin kenan na abu hamid al-ghazali allah madaukin sarki ya mashi rahama al-imam al-iraqi ya yi takarijin wannan littafi na ihiya al-ihiya ihiya ulumuddin an kuma takaita shi littafi ne mai mujalladai guda hudu ma yana na an buga shi a mujalladi guda ɗaya an rairaye shi ya tattauna matsaloli kala-kala har ma da gurbatattun matsaloli gurbata na gurbatattun aƙidi in ka zo mujalladin shi na uku shi da zali yana ta ya yadda ana iya ganin Allah to dai yana ta kokarin ba su kariya wai ya za a aikace ba za a iya ganin Allah ba kama dai wannan aƙidar duk daga baya ya fatta ya tuba ya zama mutumin kirki salihin bawa har ma yana damar bata shekarun shi a bibiyar wasu littafai kawai ga sahihul bukhari ga littafai na hadisi kuma to amma dai ya dawo ya yi nasarar rayuwa tunda an mutu ko an rasu akan kyakkyawar turba ya ce wambur ka duba ila haliman salaf ka duba zuwa ga halin wanda ya gabata irin wannan kalmar ce za ga wasu cikin 'yan ɗariku wa'anda jahilai sun zauna da ka sai mutum ya zo ya ci salafanci ma bai da kyau sai ta nemo kalmar salaf salaf salaf a qur'ani sai kawo jeren jeren da aka faɗa ce kaga ba a wurin alheri aka faɗa ba wanda kuma yafi wannan tabuwar hankali shine wanda zai ce salatin da ba na annabi ba wai akwai shi a qur'ani aza ga haka suke sai ta hada hadi to amma wannan mutumi in dai ya yarda haka ne in ya in ya ja ka gefe ko ya kafa kyamara ya faɗa in ka same shi sai ka ce jaddilan na yadda mu bashi a haka shi wancan salatin akwai shi a Qur'ani ni ma na hango wani abu a Qur'ani in yace menene sai in ce na hango sai in gano sunan uwar shi sunan uwar shi zan gano alaka da irin sunan ta a Qur'ani ila asabi ake ce mata sai in ce to la'anallahu asabi na gan shi a Qur'ani ce ba haka ba yace akwai la'ana Qur'ani ka san da ita sai su ita na ɗauka fa rubuta ta haka za ka yi kai har ka zo yau musabci eh ba gina ka fassara ba ai ku da hausa kuke ba ita da larabci aka san ta daga nan bai ƙara faɗi ya za ka zo kai ta haɗa haɗe an dai haka ne za ka yi ta shaidan ɗan aljanna ne sai ka ɗauko shaidan sai ka ɗauko aljanna sai ka haɗa kenan kenan ba za a addini ba wasa ne renin hankali ne ma ko a comedy ma in aka yi irin wannan ba a sai in ka je youtube za ga ba ba wanda suka yi biyun din shi ba a yi dan comedian akwai renin hankali a ciki to wanzur ila hali sal- man salaf ka duba halin wanda suka gabata kama kana anhum al-hasan al-basri kamar da al-imam al-hasan al-basri ya faɗa shine al-hasan ibn abi al-hasan al-basri ya rasu hijira shekara 101 mun sha magana a kai da yake yana da maganganu irin wannan da yawa al-imam al-hasan al-basri yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwa ta take a hannun shi laqad adraktu aqwaman na riski wasu mutane كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه والله الدنيا tafi zama wulaƙantacciya a wajensu fiye da turbayar da suke takawa suke tafiya a kanta. Duniyar ba komai ba ne, in ka ce a ba ta maki, sai ce maka zero. In ka ce a ba takin bola maki, sai ce mashi maki goma. takin juji maki goma duniya zero haka suke yi ya ga duniya ta tashi ba komai na maki sun kai ta kasa warwat kuma ko kayi haka da duniya ba abin da zai canza na kaddararka ya yi da duniya na yanzu kana dan mata sakaci ka dan sassaba da ita sai ta daina yi da kai to wanda ma ta yi da sun ya ta kare ya suka kare ta daga su ta daga su ta sauke musu lodi sai da ma aka shiga sambisa ma ta ce ta ragu ta je su a daji shine sai ya kawo wasu baituka cewa na zummu zamanan malahu min jinayatin wa nashkuhu law yughni anil marj ولا ذنب فيها للزمان وإنما جنينا فأوقبنا بما جنيناه هو القدر الجاري على الكره فصبر وتسليما لما قدر الله yace na zummu zamanan muna aibata zamani nu'ibu zamanana kamar da alamu shafi'i ya faɗa kenan nu'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana muna aibata zamaninmu amma gaskiyar magana aibin a jikin mu yake a ce wani azzalimi ne wani mara gaskiya ne wani macuci ne wani bai damu da ibada ba wani kaza duk mu gama da tsatin to me laifin zamanin a mu na cikin zamanin mu ke da matsala mu na cikin zamanin mu muke da da matsala yace wa malahu min yace shi wannan zamanin fa bai da wani laifi wa nashkuhu kullum muna kai kukan shi da yuguni alil mar'i ko wai zai wadatar da mutum daga waccan damuwa tashi bayan kuma ba laifin zamani ba ne a laifin mu da muke rayuwa a zamanin ne wala zamba fi halin zamani wa inna ma babu laifi ga zamani yadda al'amarin yake janaina mu ne muka tsawurwurci ko muka aikata laifin fa uqibna sai aka yi azabtar da mu bima janaina da abinda muka aikata na laifin huwa al-qadaru al-jari 'ala al-kulli wata kaddara ce dake da guda dake gudana bisa tilasawar Allah haka Allah ya tsaro duniyar ta gudana yasa hadisi Abdullah dan Abbas Allah ya sharada da shi da yake cikin sayi Muslim da wasu littafai na hadisi yake annabi yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam abin na farko da Allah ya halitta shine alƙalami da ya halitta alƙalami sai Allah ya ce ma alƙalami ukutu alƙalami yi rubutu alƙalami ya ce ya rab ma za me zan rubuta sai Allah ya ce mashi ukutu ma ya kunu ila qiyamis sa'a ko ukutu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta abin da zai faru har duniya ta kare komai da zai faru a rubuta yasa limamu shafi yake cewa wannan aƙidar ta yadda da cewa an rubuta komai da zai faru har duniya ta kare shi yana jin daɗin mu'amala da ita dan tana kwantar ma da bawa hankali in kaga ka samu asalan a wancan rubutun ne aka rubuta za ka samu idan ba za ka samu ba an riga an gama shi Allah zai kawo sababin da kai ba za ka iya tsina na wani abu ba ya ce huwa alƙadarul jariya da alƙuri fa sabrun wa tasliman lima qaddara Allah da haka sai a yi haƙuri sai a miƙa wa Allah al'amarin shi cikin abin da ya kaddara din wannan magana ce za ka same ta a cikin jannatul rida qala al-fudailu al-fudailu ibn iyad yace ya da su hijirar shekara 187 yace yufassalu waqi'ul ayyami ana iya rara da abin da ke gudana a yau da kullum wa yuhka siyaruha kuma ana iya hakaitu gudanar al'amura al'amuran da ke faruwa yau da kullum da yadda al'amura ke gudana yau da kullum za mu iya rarraba su mu ce inna ma am ita dai jiya abin sani ita jiya fi'ilun aiki ne, wal yau ita kuma yau amalun aiki ne, wa gadan amalun ita kuma gobe buri ne. Wannan wani ma salon zance ne kawai dai. Mu a Hausa galibin zagayen an zo kawai a ce amal ko a ce fi'il. Kazalika ya amalun wa kazalika ya fa'alu. Fa'ala kaza wa amila kaza. Amma a wurin larabawa ko da wajen ibnu hilal al-askari a cikin littafin shi na al-furuku al-lugawiyya wani dan littafi ne aka mujallari daya da kadai da wannan yake karantawa ya rika bi yana tantance kalmomi da suke da kusancin ma'ana yana fito da bambancin da ke tsakani suna cewa duk inda ka ga an yi amfani da kalmar fi'il shine kullu hadathin aw ta'sirin yaqa'u min al-aqili aw ghayr al-aqili duk aikin da mutum yake yi kuma duk aikin da wani mutum yake yi ana yin kiran shi da fi'il fa'ala kaza shi yasa nan yake cewa inna ma am fi'il ai jiyan da ta wuce ai aiki ne ko kai baka yi ba ma akuya za ta yi ko kai baka yi ba akuya za ta yi da haka an ma gama sallar farilla ta ciyan nan da baka yi ba ko ka koma ka yi ba ta da amfani ke sa amfani da kalmar fi'il yace wal yawm amal yau kuma amal suna cewa shi kuma amal shine huwa al juhudul maqsud shine jajircewar da aka nufata allazi yasduru an al insani al aqil wanda mutum mai hankali kadai yake yi to da shi amal mai hankali kawai yake yi to tun da haka ne ga ka a yau ka yi aiki na masu hankali jiya kuma ka batta a yi jiyan nan a yi nan so in lallasa wani za ba yi lallasa shi ba duniya na lallasa shi rago ma na iya tumfe shi ya sa ka ce aikin jiya kar ka waiwaye shi in kai ba ka yi ba dabba za ta iya sauro a yi na so jiyan hana wani bacci to me suka hana shi bacci sauro zai iya hana shi bacci ya wuce kai ya aikin yau alhadafu ko aljuhudul makasudu abinda ake so a nufata gadan gadan alladhi yasduru min al-insani al-aqil wa al-insani al-aqil shi yasa ya raba wayannan kalmomin guda biyu yace wa gadan aman gobe kuma buri ne gobe kawai burace burace ne shi yasa shedan da ya gama nazarta dan adam da Allah ya tsine mashi sai ya ce to wallahi sai ya batar da yayan adamu ya dauna min dunihi illa ina sawa ya dauna illa shaytanu marida la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda da Allah tunda dai ka tsine mun sai na dibar gona yayan adamun nan sai ya ce wala udillannahum wala umanniyannahum sai na batar da su sai na sa musu dogon buri burace burace ana burin kaza ana burin kaza ana burin kaza ana burin kaza ana fatar kaza haka shi ɗaya sai zai ta kimsa wa mutane daga nan sai ya sa masu tsoro sai ya sa masu ruwa sai ya sa masu son duniya ya gama da su aikin da za su yi su girba a lahira ya hana natsuwar da za su samu su ci ribar duniya ya hana ya kyale su su huta da ɗan abin da suke da shi ya sa musu son duniya wanda da son duniya zo kuma wa karayya su mutu sai ya rako shi wannan fa yayi abokin aiki na ne a'a ubu duniya kenan a abokin gaskiya wannan amini na ne karayya su mutu kenan ranka ya dade eh to ai ya dan jira mu mana dan ba da sunan ya dan jira a waje je reception yanzu a fita ta emergency exit to daga nan sai ga sakaci da addini sai biyo baya yushiku an tada'a au an tada'a alaikum al-umam annabi yace saura kirin al'ummomin duniya su yi maku taron danki kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha da ka san masu cin abinci na taro da kewaye akushin da suke ci abinci sabai zuka ta rasulullah amin kallatin yawma idin saboda ba mu da yawa ne a lokacin annabi ce na bal antum kaseer mugun yawa gare ku a lokacin mugun yawa gare ku sai dai rauni ya same ku asaba kumul wahan rauni ya same ku suka ce me dalilin raunin yace abu biyu hubbu duniya wa karahiyatul maut son duniya da tsanar mutuwa son duniya da tsanar mutuwa shikenan an gama to ku zai dan iya da yake cewa lallai ya kamata mu yi la'akari da yau da kullum kowa a cikin mu nan yana da ayyukan da sun riga sun wuce duk abin da ya wuce galiban ka ja mashi layi ka ja mashi layi shi yasa lokacin da aka nada na kafin Usman Jibril ko ana nada shi gwamnan Kaduna kuma da bakar gumi ya fara tafiya yana zuwa ya ce mana an dora min nauyi an nada ni gwamna a ban shawara. Malabakar gwamnati shawarar farko in ka shiga ofis, duk abin da ka cimma a ofis ɗin, ka ja dogon layi karka kalli sama, daga ran da ka zo shi za a tambaye ka, shi za ka mai da hankali. Kisa in ka ga mai mulki ya shagaltu da binciken na baya, ila dan farin, ko kuma gago. ko bai matsa malamai masu yi ko kila wani makalama yana da masu hikima da ka je ka ja layi an yi sata an ba da kungila ba a yi ba ruwanka ja layi nawa ka cimmawa ba na aiki da su in baka ankara ba za ka an ce ibiran tsarwa to yanzu kwalbatin na an gama kuwa a jari zan kare da kai ake jira ka ba da izini kana can kuna ta taron bincike ya ce mashi karka kuskura kawai baya sai aka rama kalla haka za yi kuma da ya shiga ofis aka yi baki ke rika baɗe daga baya kuma yana cikin gwamnonin da suka kowa kyau a gwamnonin mulkin soja ka ga girmama shi ake yi bayan shi ma ta yi kyau har yana cewa ma albarkacin waccan shawarar da ya ɗauka amma wani da ya zo sai ce ina can kaza can kaza ina duk sai yi bincike a bincika nan a tona na a tona na kafin ankara ya gama shekarun shi takwas abin da zai ba ba ruwanka ka ja layi to abin da ya riga ya wuce ja layi in ma kana so ka waiwayi gwamnatin baya sai ka waiwaya a alkhairi da ko wanda ke bin haƙoƙi ko to za a biya ku yawwa akwai waɗanda suke da buƙatuwar kaza da ba a yi masu ba za a yi masu ta haka shi kenan ka huta ya sa aka ce wani wani wani gwamna tsohon gwamna ya daga wani katon gida a abuja zai siyar sai wani gwamna da ke ci ya ce zai tsaya sai ya dan taya sai ya mugun tayi sai shi tsohon gwamnan sai ya kira gwamna mai ci shi da shi suka yi waya ita ya yi rage daɗe na je ta ka gida ka ƙara ka siya da daraja ko kai ma ka zo siyarwa a ziyarar daraja. Ya wace magana da ce na rantsai da Allah zai ka siyar. Sai na siya. Wallahi ban taɓa tunanin zan siyar ba. Ka siya da daraja ko Allah ya saka maka kai ma ka samu mai siye da daraja. Yace ina rantsai maka sai ka siyar. Sadda na sai ko a jikina. Yadda ka san kai ne a ce naira biyar ɗinka ka ce yaro ɗauka zai sai ga kana ta naira biyar ɗinka wani yaro ya ɗauka ka ce kai ka ban kusan haɗa ka da babanka ban mutum na faɗa kan naira biyar ka zan aljihun ba kulu yaron kai dai ka siya da daraja kazalika kunna min qablu fa manna Allahu alaina ku daga nan ba manno to in ka je ka ja layin al'amuran da suka wuce ko waiwayin su ma ka daina yi ai wani biya da daga ha waye zage ka yanzu shine abin damuwa eh wani yanzu ya zage ni sai ka ta me yasa ya zage ka amma na jiya ja layi ka wuce kila ma zaka zo ka same shi kai ta zaki ce ta ce mene maka ke jiya ka zage ce wallahi an na manta wai kai kuma ashe ma da aka abin kai baka manta ba to yace lalle ka tsara rayuwarka tsakanin fi'il ka kau da kai amal ka mai da hankali gadan buri ne to kai ne kyau da kyakkyawar manufa yace wannan magana zaka same ta cikin asiyar yana nufin siyar alamin nubala ta al-imamu zahabi yace akhil muslim ya kai dan uwana musulmi inna mad-dunya a inna mal-laylu wan-naharu marahil lallai dare da yini matakai ne, kamar matattakala ne, yanzilu hannasu marhalatan marhalatan, da mutane ke sauka a wannan masaukai, mataki bayan mataki, kowannen mu haka yake biyo mataki-mataki, hatta yanta yi zalika bihim ila akhiri safarihim, har haka ya tuke da su zuwa ƙarshen tafiyar, har zuwa ƙarshen tafiya. Daga nan kuma an zo sidratul muntaha ajali yayi mala'ikan mutuwa ya zo kwana sun kare an rufe shafin shi a labaran duniya an wuce labaran lahira yanzu na ga wani yana wata magana mai za ta sa ka ɗauki hankali ya ce shekarun baya in ka kira buhari a matsayin shugaban ƙasa lokacin in ba kai kuskuren faɗe ba kai wani tankiri wani jami'in tsaro zai iya make ka in ka faɗi yan rufashi sai yan kaduna sun san wane ne in ka ce zazzaki musamman tun bayan 2015 za ji wani babban mutum ne da yake da tasiri a kasashen waje to shine sai baya lissafa hukunin sai yake cewa buhari na kabari zazzaki na iraki iran ta hana shi shiga ƙasarta duk bayan sun zuga shi ba yanzu ya je shiga ya yi hangin a Iraki. Ana ta ƙoƙarin aiki mogulin ɗin shi, a ɗan shiga da shi, ila haɗa shi da wasu manyan buredi, ya ɗan raɗe a cikinsu shi ma ya samu ya shiga dai. Saboda bai bai da balu, ya rufa kuma na kurkuku. Da ita wannan duniyar ma in ba ta karya wo kai kai haka ba ta farashi? Ki wayancan mutanen fa. Daga ƙasashen duniya kowace nahiya ake kiran shugaban ƙasa akan kisan zazzaki. yana kashe mashi mutane ai nuna ai kaza abu ya kino ai aka yi ta waye inda suka fi ziga shi kuma su ne sun hada yake daga ƙasa shikenan an gama to wannan duniyar haka take ga ta nan yace to kaga yau da kullun yau da kullun yau da kullun yau da kullun to matakai ne kaga wannan maganar zaka iya cewa kamar da a ce Obasanjo yana karatun addini ta ce lallai wannan maganar ya karanta tunda kaga ya ce lokacin yana yaro ya yi zaton hutawa da samun duniya suna gaba ne ko kuma rayuwa mai daɗi tana gaba ne ashe sai daga bayan nan ya fahimci ashe yau da kullum faɗuwar rana da hudowarta ashe su ne rayuwar ba ba ka da wata rana ta rayuwa sai radda kake da ita yau da kullum rana ta hudo to kana da rayuwa rana ka huta ka more ta ka ci gajiyarta wani guziri kai in dare ya yi shi ma haka to mutum zai ta sauka hatta yanta yi zalika hatta yanta yi zalika bihim ila akhir safari fa in istafata an tuqaddima fi kulli marhalatin zadan idan ka samu ikon ka gabatar da wani guziri a kowane mataki lima baina yadaiha guzirin nan da zai maka amfani ga abin da ke gaba faf'al ka aikata yau ka aikata wani aikin alkhairi da inda ta Allah za ta kasance gobe kana da guzuri haka ake so duk awa ashirin da hudu a dayarinka da zuciyarka ka tabbatar akwai wani aikin alkhairi da kake sa ran Allah zai ji kanka da shi amma mu yanzu kila sai dai kaga a cikin kwanakin a cikin awoyi ashirin da hudu muna da mintuna muna da muna da wasu ayyuka waɗanda in Allah ya azabtar da mu da su ba za mu yi mamaki ba saboda mun kasa tsara al'amuran sa yadda ya kamata yace faf alkaika ta haka yace fa innan qita as-safari ankari domin yankewar tafiyan nan rayuwa kenan wallahi ankari yana kusa ne ma huwa wal amru a wal ma huwa wal amra wal amru a ajalu min zalik ma huwa ba komai bane wannan abun wal amru a ajalu min zalika al'amarin ma ya tafi kusa ma'ana mutuwar kowane ɗaya daga cikin mu ta fi gobe kusa yanzu kaga nan da gobe da safe muna da wajen awa goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu to amma ajalin mu fashi kuma ya kai awa nawa in ka ce minti ɗaya ma yayi to kenan tsakanin mu da in rana ta hudu tsakaninka da faduwarta ya fi nisa akan tsakaninka da ajalinka ba dole bane ga faduwarta in ta fada ka fi kusa da ajalinka akan kusancinka da hudowa rana gobe yace fa tazawwad li safarika ya kai mutum musulmi kai guzuri domin tafiyarka wa qadima anta qadin min amrika ka hukunta abinda zaka iya hukuntawa cikin al'amarinka faka annaka bil amri kad bagataka kamar ga kaga al'amarin mutuwan nan ya zo maka kwatsam kamar ya zo maka kwatsam akwai da nake ga hirar wani wani dan majalisar tarayya dan rep wani dan ilo da yawa na tun za a gan shi dama ana yawan sa hirar to kuma na zo yanzu ma tana tana ta zagaya social media wani dan dan Niger State wanda yake cewa komai imaninka wannan akan yadda shi ya faɗa idan ka je wannan majalisar da ba ta da amfani haka ya ce ta majalisar wakilai ko dattawa ya ce in dai kana so ka samu wani abu da kauri ya ka ta haram amma ce asalin kuɗin halal ɗin ba zai shekara rayuwa ba dan majalisar wakilai ne amma yana da shagon provision yana da gona yana da lambu yana da wata 'yan harkoki ya ce har ya gama zaman rep da ƙyar ya gama wata tenuwa ya yi kwamishina ya yi wane ne ya yi wane ne shi kai da kenan ya ce ko kuɗi aka turo zai zo ya ware wa'annan kuɗin ya ce kawai kawai in gina ‘ya'yana su ji daɗi ni kuma in tafi in shiga wuce ce ni wani irin wawa ne wani irin sakarai ne a turo miliyan kaza kawai sai ya aje su na ga ce ai naku ne aka tabbatar naku ne kawai sai ya zo sai ya samu masarautar yanke shi sai ya danka mu sarakuna sarkin garin kiran sai dai yayi wata laka abin da ya kamata kaga ya burma su sai wannan ana kama shi zai kama su a rubuta za a yi sai an rubuta zai ya ajiye shi ba a taɓa yunkurin ma a kama shi da cuwa ba ba ma a yunkurawa da kai ke zai ce tsakani ki Allah ne neman lahira ba zai je ba ya hakura kuma ya ce wurin ba canjin da za ka iya kawowa safar yan amshi shata ne to zai da hankalinka wata abin da ke zuwa ka faɗa sannan za ka faɗa maganganu ya masu kyau haka da abin nan ko ba wani malami ba ne shi ba na tsarkake kanshi ba ne shi dai haka ya zaɓar wa rayuwar shi dan salari shi da yana rep yana zuwa shagon provision iya kuɗin da ake ya ɗan yi ciniki ce mai tsotso a je a siyo kaya ya tafi Abuja ya ce yana shigowa garin wurin shagon zai fara wucewa ya ce ya ciniki abubuwa na tafiya in talaka suka rugu amma haihuwa ce ba ku ya sanari na ne ba ma su yi sata ce ni ba zan sato in ba ku ba zan sato in ba ku ba duk irin wannan ka ɗauke shi ka kai shi gwamna amma ko ba zai ci ba ba zai ci ba tare da ne za ta kayar da shi ya karamin indomi a wajen matasa wallah kaga dai indomi dai ba wani nauyi gare shi amma shi ta kwafta kan mutane ana ba da taliya ga yana tsayawa ne har me ji tsari a tsaye an shafa a cikin masallaci sai kalle ka ce sai me ji tsari a tsaye wai ka mutu dan haushi to ga an sami ji tsari a tsugunan kuma ana koka ma yaya kuma aka kame ji tsari a tsaye ga mai tsuguna har yi alwallahi sarki ana koka da ya ce fa ka annaka bil amri kad bagataka kai ka ce al'amarin gashi nan ya zo maka kwatsam ga mutuwan nan ta zo ga mala'ikun mutuwa sun zo wa ja'at sakratul maut bil haqq yace kataba ba'd salafi ila akhin lahu wani sashi na magabata na gari ya rubuta wa ɗan uwan shi wasiƙa yana mashi wa'az a cikin wasiƙar yace ya akhi ya ɗan uwana yukhayyalu ilayka annaka muqimun kana fazatan zaka wanzu kana zaton zaka dade a duniya bal anta da'ibu sayri amma ba haka bane kai kullun a tafiya kai tusaku ma'azalika su daukan hasita ana kora ka zuwa ga mutuwa korawa mai sauri da ka dan tsaya mala'ika ya tambari kayarka muje ba zo wurin tsayawa ba almautu mutawajjihun ilai mutuwa ga tanan ta fuskanto ka wa duniya tutwa min wara'ik ita kuma duniya a bayan ka ana ta nade ta duk inda ka daga kafa ce kenan ko yanzu duniyar ka ta ce an an nade ta an nade ta an gama ba za ka iya koma ka da wata matsala ba to wa duniya tutwa min wara'ika wa ma maza min umrika falaysa bikarin bikarin alayka yawmat tagabun wa ma maza abin da ya wuce min umrika daga rayuwarka falaysa bikarin karra ya kirru kenan ko kara ba zai taba dawowa ba alaika akanka ko ba zai kara kewayowa akanka ba yace yawmat tagabuni a ranar kamunga ba yadda za a yi kuma wannan abu ya iya dawo maka wannan magana za ta sami ta cikin jami'ul ulumi wal hikam na ibn rajab al-hanbali kenan sharhin da yawa arba'una hadith kuma ya kara hadisai guda takwas ya kara hadisai guda takwas ya arba'una hadith ya biyo hannun malamai littafi ne gashi dan kare ne albarkar gaske asali ibn salah ya fara rubutawa daga baya al-Imam an-Nawawi ya zo ya kammala hadisan kamar Ibn Salah ya rubuta kamar hadisi na ga 16 Ibn Sa'in nan al-Imam an-Nawawi ya zo ya mayar da su 42 ya cika suka zama 42 shi kuma Ibn Rajab al-Hanbali da ya zo sai ya cike takwas sai suka zama 50 shine sai ya hada sai ya musu sharhi sai ya bai wa sharhin suna Jami'ul Ulumi wal Hikam gamayya ce ta ilmomi da hukunce-hukunce da hikimomi na rayuwa da addini yace wa nahnu nasiru fi rakbi zahidina zamunan muna ta tafiya tawagar masu juhudu wa tamurru bina kawafilu salihin tawaga ta mutanen kirki suna ta wuce mu kaifa nara al-jam'a bayna ad-dunya wal akhirah waya ake muke ga yuwar hada duniya da lahira waya zai zuciya ɗaya ta hada duniya da lahira tana matukar son aljanna amma ba ta son mutuwa duniyar take so ta dawwama ce dan Allah ku ban labari ya zai su haɗu ba za su haɗu ba yake cewa wa baina zuhudi wal qana'a ya za a yi a iya haɗa zuhudu da qana'a mana ya za a haɗa zuhudu da son duniya ya za a haɗa qana'a da son duniya shi din ma ba za su haɗu ba qala ali ibn qudai ay qala ali ibn al-qudai ali dan qudai ya ce wannan ali dan qudai ɗa ne ga alfuzairu ibn iyami yasa dama alfuzairu dan iyas tun daga ranar da ya tuba bayan ya tsallaka wani gida zai rashin mutunci ya ji ana tilawar suratul hadidi alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah ya dawo yace ya tuba yace Allah nayi maka alkawarin zan tare a haraminka daga nan ya wuce makka a sanye aure wannan dan nashi da ake ce mashi Ali ibn al-Fadl a nan makka aka haife shi bayan baban ya tuba a nan ya taso ya karatu cikin shi sosan gaske shi ma sai zama mutum mai zuhudu kwarai da gaske yake cewa samitu abi ya qul ibn al-mubarak na ji babana yana cewa ibn al-mubarak shi aliyu dan kodai malamai sun yi tarihi sabani sosai game da shekarar rasuwar shi tun daga shekarar ɗari da saba'in da ɗaya ko da biyu ko da uku da hudu da biyar da shida da bakwai da takwas da tara ɗari da tamanin malamai sun yi sabani daga dai ɗari da saba'in da ɗaya zuwa ɗari da tamanin a nan yaron shekara kusan goma sabani shi kuma abdullahi dan mubarak shi wannan kayan cewa babu sabani ya rasu yana shekara ɗari da tamanin da ɗaya idan ka ɗauka ɗari da tamanin ne to bayan rasuwar aliyu dan alfudairu da shekara ɗaya shi kuma wannan ya rasu ya ce na ji babana yana na ji mahaifina yana cewa abdullahi dan mubarak anta ta'muruna bizuhudi yawa to ga magana da ake yawan kawowa eh kai ustazu ne ko kawai sai a hango ka da wata gezina da akramakallah akramakallah har da ku eh wato kai yanzu so ake ka tafi dan karkashin gada ya ji goma dubu biyu ka roƙi tela ya rika lallaɓawa da yanzu nan zai yaki yakin so ka sa ko kuma a hango ka kun mai kaza ya huza suya ko ya rika ya hadda ku to kul man harrama zinata lati akara da ibadi to wai waye ana ji dadin amma bi ni'mati rabbika fa haddith ko kuma za ka wani ya zo na ce shi malaman duk sun zube mun shi shi motocin da suke hawa oke to jaki kike so to sayo jakin sai a kai musu ka da wasu su kawo jaki to shine wani yazo yake irin wannan tambayar yake ce mace anta tamuru na bi zuhudi dan mubarak sai nake tara maka na mana wa'azin zuhudi fa kana cewa to ayi ta kazan da duniya a bi ta a hankali wa takalluli kake ce mana mu karanta kashe kuɗi mu karanta abubuwan rayuwa wal bulgati kana ta mu yi guzurin lahira in ka samu abu kai yawaita kyauta da bayarwa dan lahira wa naraka ta'ati bil baza'i amma muna kallon ka kana shiya da kayan daɗi gidanka Allah wanda wazin na ka mun kasa gane shi mu muna so mu ci kaji wa'azin kai wa'azin kai ya hana kai kuma kana shiya da kaji da soyayyu da da danyu da wai kai fada ki mashi da Allah wani yin sirrin nan na tabbatar ba da gangan kake ba lalle akwai dalilin shari'a menene kala ya aba ali sai ce mashi ya kai abu ali inna ma af'alu zalika li asuna wajhi ina shiga da kayan dadi gidana ne dan in tsara mutunci na fuska ta nake so in tsare sai in mace kaza ba wani ke ci dole in kalla na ce ma ya dauka kaga an da an zage ni amma in na ci ta kai man jeji ko kanshin ta ma ina so da na ga kuna ci sai in wuce da mutunci na ce wallahi ni yi fuska ta nake so in tsare mutunci na nake so in tsare wa akrimu wa ukrimu irdi ina so in girmama mutunci na ina so in girmama mutunci na wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi kuma kayan dadin da kaga ina shiga da su gida so nake in nemi taimako da su ga yi wa ubangiji na da'a in na ci mai kyau in kwana sallah ban dingire ba in na ci mai daɗi sai in ƙara lafiya sai in ta azumi amma da asuba ga rogo ba siga an sha ruwa ga rogo ba siga kai wata shida kana yin haka za su doka cikin gwarbaci azumi yake ya faɗi a kai gudun gida ce jini ya kusa ƙara ya kusa kawo ɗauki ya lalace ke takar makalla ka ji sirra ni ba ina cin kaza ba ne don tana da daɗi ina cin kaza don za ta yi amfani a ji kaga shi ma ne in ka ce wani misali har da zai ce wallahi to likitoci sun ci a rika cin kaji don a rika ganin bakake ka sai yanzu littafin ba a buga manya da manyan bakake ƙananan bakake ne to kazan nan lallai suna da amfani zan zo maka mara ɗaya ka gani da wani rubuta mai yi muhimmin rubutu da ya ka gani in ba kaza zai karanta kaga magana ta hikima kala ibn al-mubarak kai abun ya burge shi ce ya kai dan mubarak ma ahsana hada in tan mahada ai ko ba abin da ya kai cin dadi dadi in dai an cika wancan sharadan duk wanda zai ci dadi dan irin manufarka wallahi ya hada dadi da dadi kenan kama wanda zai ci dadi ba dan manufarka ba ba amfanin cin dadi shi yace akhil hadi ya ɗan uwana masoyi, kai fatara na alahadi duniya, ya kake ganin mu a wannan duniya, ma a hasanar duniya idan a tasmin halali, ba abin da ya kai duniya daɗi in ta zo ta halal, ba abin da ka yi mamakin daɗi da kyan duniya in ta zo ta halal, saka idan kana da dukiya ta halal, Allah ce waiwa ya haramta a ji daɗi ne, ba wanda ya haramta. kana da dukiyarka ta halal sai ka irin gidan nan da saudiya ke yi da yawo a teku ko ka je can wani saman dutse kai gida ka sai private jet samu wani katin dutse kamar fayar garin nan ka rete shi a yi maka flat a ciki sama kuma ka yi airport to sai jiragen ka guda hudu da motocin ka na biliyan biyu daga nan zuwa abin nan ka ga an kashe to iya wani kai wannan duk ba ne amma ya zama na sai daga halal tafi kamfanin yaji ka ce su yi maka yaji ɗaya miliyan bakwai bakwai shi za ka yi tsalla duk wannan ba wanda ya haramta ba wanda ya haramta a yi laulakti lafin ragaba da lakanin barayi kura shi sa aka raba ma tsala rayuwar warfana ba za hun fauka ba da liya ta kai da ba zun ba zan sukuriya a suratun sukuru shi yasa za ka in ka je kasuwa sai ka hango na kasa na soya kaji ko in ka wuce gaba zai ga wata kuma na sai da dogara kaza ɗaya cinyar kaza ɗaya a can ta fi jarin wannan to wannan abin da ka gani Allah ya halittu kowa da wanda zai ta can da yamma in ka zo mai zogala ta siyar mai kaji ma sun kare to kar ka ji haushi inda aka wurga ka eh za ka shiga zo ne mai kasa kaje shi wallahi ban ganke ba ma to da shi ahadin zogale ne yana can ya yi gaba kuma a hakan ma wani na nan a da yin waye wani a kasuwar wai ba wani mai tsoron Allah ko dan zogale sai ma kai a je ma kai kanka mawadaci ne afa da kuli kai har da kuli ke kara min kulan ashirin ka dan dan uwa ga warwada ai guda ji kuli ko da likita zai gwada kai ce ka kara lafiya shi ma sai likita ya gwada kai ce ka kara lafiya kowa da da abin da ya dace da ku da ka ba laifi ka ji daɗin duniyarka yasa za ga a tarihi an sami mawadata masu imani ko bai taɓa imaninsu ba inda matsala take talauci da ci da kyar kuma da haram wannan shi ne ƙarshen asara a ce ga talauci ga da kyar ake samu kuma da kyar ake samu shi kuma na haram a ga an samu matsala kwarai da gaske ya ce ma a hasana duniya idan a tadmin halalin wa surifat fi halali kuma aka juyar da ita ta halal fa uwajjihu al-khaira ma'ana ma fa awjuhu al-khairi la tuhsa fuskokin samun alkhairi wallahi ba sa kidin dubuwa kaga zaka ga wani na cewa to wallahi na ma rasa sana'ar da zan yi a wannan kuma akwai alamun kaɗan yi nisa da Allah. Amma hanyoyin samun dukiya ko rabin rabinsa ba a taɓa ba. Jiya muna hira da wani yake cewa shi ya kasa gane matsalar mu hausawa. Ba mu iya kasuwanci ba. Ba mu iya kasuwanci ba. Ita in ka taso daga Abuja zuwa Kano, in kana kirga gidan mai sai ka gaji. wanda sun yawa sun yawa ai kamata yi ɗan kasuwar su haɗu su haɗa kai ta ce don aka yi gidan mai a nan sai bayan kilomita arba'in za a kare in ka wuce wannan banka ba dai kai can ba za ka yi ta tire kishin za ka hango na gidan mai sai da man na ta bacci ko ya sa iya ce yana ta jin kiɗa ba ta ni kito amma za ga inyamurai sun fi wannan hikima za ga to kayan mota duka suka yadda za su siyar ta ce to kai ne za ka siyar sai a zaɓo sai a ware su kawai za ka sayar shagon su kusa da kusa amma shi bai sai da wasu kayan sai kuma kana sai da wasu kayan ko kuma su tsara ce kai kayan irin mota kaza kaɗai za ka sayar shi kuma kayan irin mota kaza kaɗai zai siyar to ko mu kuma a gare muka tashi shagunan provision sai ga kowa na sai da shuga ya kamata su ma sai su yi mitin sai a ce to kai karka sai da siga kwata kwata kwata kwata karka sai da siga kai kuma karka sayar da biskit kai kuma karka sai da sweet karka karka sai da pampers duk sarara ba sarara ba to kasuwancin za ga ya haɓaka da sauri za a yi ta neman ka in kana neman ka za ka yi tsaye wuri kana za ka je shi kenan amma mu za ga sai a hankali amma dai hanyoyin Allah suna da yawa a ce shi wannan mutumin da yake ba mu labari ya ce akwai akwai wani rabo da aka wani wani tallafi da aka taɓa bayarwa a Kano wani kawai mai kuɗi ne haka sai ya tunani yake cewa zai ba mata jari amma jarin yana so ne su yi sana'ar abincin sayarwa shi kaɗai yake so su yi aka yaɗa haka aka sanar aka ba da fom duka komai a kyauta mata suka zo suka karkarɓa aka kira ƙwararru da masana suka ba da shawarwari ga yadda za ki alkinta abinki gashi gashi gashi gashi aka raba masu jari aka ce su tafi su fara to a jiya mutum yake ce mana a cikin waɗancan matan da aka horar da su yadda za su yi abinci lokacin fajarin da na fiya ɗaya ba na shinkafa sai dan kuɗin ce ba ne da ita aka fara amma yake ce mana a cikin matan akwai mai rasuran uku yanzu a manyan jihohin ƙasar nan akwai mace a cikinsu ita ke ma gwamnoni uku abinci kwarin gwamnoni sai a kira ta gwamna mai ranke daɗe mai gida ce yana son abinci iri kaza da safe ya ce shi zai ci da daddaren nan za ta haɗa abincin a turo private jet ya zo ya ɗauki abincin a kai sai inda ta tsaye da farashi sai inda ta tsaye da farashi yanzu kaga nan gidan nan garin ba haka ba ɗakin wanka da za ka yi kuɗi za ka samu da ɗakin ba haya za su yi ta maka dariya da farko wai kana yi a gidan kashi ka fara kirga haka gani wanda ya fi zagin ka duk karka masa lamba Bikin yanci ya kusa abubuwa sun rikice bidare ka kai mai wata ɗari can za ka je yana maka salati kafin ma ya yi wa iyayen shi to kaga wannan harkoki ne akwai wasu matasa da suka taba zuwa suka samu da Amin Ibrahim Daurawa su ba su da sana'a kuma an ce su bar shaye shaye su kama sana'a to su ne za su yi yace kai wace anguwa kake yace na anguwa kaza kai ba a wace anguwa kake anguwa kaza kai ba a ina kake duk suka faɗa yace to zan nemo maku rance rancen da zan nemo maku shine rancen drone kowannen ku zai je ƙarshen layin anguwarsu ya kafa drum da shi sai kullum da safe sai ka bi layukan da ke gidajen da ke layin ka ce suna da shara su fito da ita sharar a kyauta za su baka kana dan kwandon ka su zuba sai ka rika zuwa kana tarawa a wannan wurin drum din sai ka nemo masu sayi duk suka zuke wai wai wai za a yi mata su yi musu dariya sai za ta gudu kuma ma da gaske za ta gudu in ba kuɗi kada za ta gudu an ce ɗaya ne ya daure ya yi babban mil kuɗi ne yanzu yanzu shi in ya sai ga dama ya tashi karfe tara karfe goma karfe sha ɗaya sai dai ga ana waya sai dai ga alan na shigowa saboda an yi tsari mai kyau to ko mu nan ganin abubuwa da yawa da haka ƙofofin Allah suna da yawa shi yasa yake kawo wannan maganar fa aujuhu la khairi la tuhsa hanyoyin alkhairi suna da yawa hanyoyin alkhairi da zaka samu hanyoyin alkhairi da zaka fitar fa min sadaqatin ko ta sadaka ila i'anati malhufin ko taimakon mabukaci wa najdati musabin ko kai dauki ga wanda masifa ta same shi ila ri'ayati aramil zuwa taimakon mata gwagware wa kafalati aitamin da kuma renon marayu dukka wa'annan suna cikin abubuwan da za ka mayar da hankali ka ga cewa ka gina wa kanka ko ka samar da kanka wani abu na alkhairi. Ina ga zai mu tsaya nan ko wale kuma salam. Afi. Na? Rasuwa. A duk ɗaya ne. A ce ya rasu ya mutu sai dai kawai a ce salon masu harshe ana girmama shi musamman a wajen fassara. za ga ana girmama lahaja ko karin harshe na mutane galiban a ƙasar hausa in kafiri ne sai a ce ya mutu in musulmi ne a ce ya rasu amma duka ɗaya ne gaskiya a larabci muna da almautu innaka mayyitun mun zala ka cewa innaka mayyitun wa innahu mayyitun kuma ana cewa wafa wafat kenan kuma shi din ma duk shine waccan mutuwar kama gurgurdai da masu harshe suka ɗauki harshensu ko suke amfani da harshensu za a iya ga musu kayansu a haka. Da ko gidan bidiyo sun ɗauki wannan salam. Sai dai galiban ‘yan jaridar mu yanzu wanda suka fi su lalacewa masu rubutu Hausa a social media. Akwai Hausa da yanka karanta za ta iya sa ka amai. za ka yi mamakin bahaushen da ya rubuta rubutun ba ma'ana kwata-kwata ba ka'idar harshe ko da a daji ya koya to haka yan jaridar mu suke daga hausar sai dai a hankali to tun da su haka suke amfani da shi ba za a hana ba da ka in kafiri ya rasu sai ce ya mutu musulmi ya rasu sai ce ya rasu duka da ɗaya ne musulmin ma yana mutuwa kafirin ma yana rasuwa sai dai kila yadda wani abu na girmamawa to wannan kuma kaga masu bincike ne da zurfi a ma'anonin kalmomi da amfani da su a tsakanin al'ummomi da su ne za su iya tantancewa sai mu da nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله